بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى- ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na lahadi daren litinin sha tara da watan jumadal ula bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da kuma shekara 45 wanda kuma ya dace da uku da wata na sha watan sha biyu watan Disamba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya mana jagoranci ya datar da mu. A ci gaba da karatunmu na matnul iziya a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na annur da yake wannan unguwa ta maɓoyar amare a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau za mu tashi darasi na 30 daidai a cikin jerin darussanmu na wannan littafi muna fata wa Allah subhanahu wataala ya datar da mu a satin da ya gabata mun shiga bayani kan azumi muka yi masa dan shafa ka wuce muna fatan abinda muka yi bayani Allah subhanahu wataala ya datar da mu a kansa Daka yau za mu tashi babi na shida a cikin wannan littafi, shi ne albabus sadis fil hajj, babi wanda yake bayani akan hukunce-hukuncen aikin hajj. So tari uwa musamman da masu bibiyar karatuttukan a yanar gizo da kuma a gurbitin nan WhatsApp, za ku karatunmu na Umdatul Ahkam, kusan yana tafiya da karatunmu na Iziya. shi yasa wasu ababen a cikin iziya ba za mu dan tsawwala ba a kansu saboda can muna yin bayanin su in aka ce za mu mimta duk abin da muka maimaita a can sai zaman to kamar tikirar ya yawa shi yasa wasu abubuwan muka zo muka dan wuce a kansu muna fata Allah subhanahu wataala ya yahe muna malai ce albabu sadis fil hajj babi na shida wanda yazo ya mana bayani akan bayani akan aikin hajji jama'a menene ma'anar aikin hajji a gun yaran larabawa idan aka ce alhajj ana rihin alqasd wa ziyara hajja bi ma'ana qasada wa zara a gun malumin lugha ma'anar hajji shine ka nufi abu kuma ka ziyarce sa nifar abu da kuma ziyararsa ina fatar mun fahimta duk da wasu da ke ma'anar ta bi cewa alhajj hajja bi ma'ana zara تقول كتي حج فلان أي بمعنى زار فلان وأنا ياكي زيارة أقول معلومينا نلغة أما أقول معلومين شريعة إذا كتي الحج سو كتي الحج هو زيارة بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة على وجه مخصوص في فترة معينة abinda ake ni da aikin hajji suka ce shine ziyarar ɗakin Allah mai tarin albarka, ɗakin Allah da yake a garin Maka. Ziyaratu Baitullahi al-Haram li'ada'i ibadatin makhsusa don mutum ya sabke wata ibada keɓantacciya da Allah ya keɓance al'ummar annabi da ita. Sana kuma ala wajihin makhsus, wani ibadar ana yin ta ne akan yanayi keɓantacce, ba yadda mutum ya so ba zai yi sai yadda shari'a ta karantar za ka yi. fi fatratin muayyana a cikin wani lokaci wanda yake keɓantacce wanda aka fitar maka da shi ina fatar mun fahimta wannan shine ma'anar aikin haji ma'anar haji to me hukuncin aikin haji yin aikin haji a musulunci mana suka ce alhajj wajibun bi nassil kitabi was sunnah wal ijma' littafin Allah ya tabbatar da wajibcin aikin haji haka sunnar manzon Allah ta tabbatar haka dukkanin malamai na duniya sun yarda aikin hajji wajibi ne. Miye dalila a cikin littafin Allah suka ce dalili fadar Allah subhanahu wataala da Allah yake cewa walillahi ala an-nasi hajjul baita man istata'a ilayhi sabila ubangiji ya farlanta wa mutane su ziyarci daki sar duk wanda Allah ya horewa Allah ya horewa damar zuwa wannan aya ce tana karantar da mu wajibcin aikin hajji sannan kuma hadisi ya gabata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah farada alaikumul hajja fahajju Allah ya farlanta muku ko fahajju Allah ya farlanta muku aikin hajji Allah ya farlanta muku yin aikin hajji daka ku ziyarci dakin Allah mai tarin albarka ku yi aikin hajji wani sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yarda ya fitar daga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aikin haji rukuni ne na hudu daga cikin rukunnan musulunci guda biyar ina fatan mu fahimta rukuni ne alhajj rukunun min arkanil islam aikin haji na daga cikin rukunnan musulunci guda guda biyar da yake cewa annabin Allah ya ce buniyar islamu ala khamsi an gina musulunci akan shika-shikai guda biyar akan tsani ababe guda biyar daga ciki na ƙarshen da ya ambata yace da ziyarar ɗakin Allah mai tarin albarka to ita aikin haji a duk shekara ne ya kamata mutum ya je ya yoshi ko kuma ya ne al'amarin yake har suka ce a'a aikin haji ya hau ne akan mutum so ɗaya a rayuwarsa baki ɗaya so ɗaya yake wajibi a kanka mun fahimta a rayuwarka gaba daya so dai Allah ya faranta maka aikin hajji in ka koma wannan taqawwu kai nafila ne amma ba farilla ba farilla so dai ake daga nan kuma kagar ma zaka iya zawanka ba zaka saki kuma ba ina fatar mu fahimta sabani sauran rukunnan musulunci sallah so biyar ake a wuni azumi so dai ake a kwana 30 kaga ake shi ko kwana 30 ake shi ma a shekara so da yake yinsa a shekara zakka so da yake yin ta a shekara amma aikin haji so da yake yi a rayuwa baki daya ina fatar mu fahimta dan wani ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce mu yi aikin haji a fi kulli amin ya rasulullah aikin haji duk shekara ne mutum zai je ya shu zai je yayi aikin hajin fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shuri bai amsa masa ba daga baya sai ce annabi ke masa bal marratan wahida fil umr so dai ake son kai aikin hajji a shekara da annabi ya ce eh to da wajibi ne duk shekara kowa ya je aikin hajji amma a rayuwa so guda ake bukatar mutum ya je ya je aikin hajji ina fatar mun fahimta ba fo tayyib to a wani lokaci ya kamata mutum ya aikin hajji musulunci yayi bayani shine cikin fi fatratin muayyana a cikin lokaci wanda yake kebantacce wanda musulunci yayi bayanin su shine daga watan Shawwal, Zulqa'ida, Zulhijja sune lokacin da ake yin aikin haji amma duka aikin haji gaba daya ana aikin haji ana ne kamar ana kulla niyyar aikin haji tun watan Shawwal zaka ga tun watan Shawwal kaje ka kulla niyya ka jira in abin nan Zulhijja yazo kuma ka ka sake sabon ihrami ka ci gaba da aikin haji kamar da zamu zo mu ga anwa'un nusk ina fatar mu fahimta mala yace alhajj wajibun fil umri marra ala al-hurri al-mukallafi al-mustafi aikin hajji mala yace wajibi ne so dai a rayuwar mutum a rayuwa so dai ya wajiba ka je kai aikin hajji kuma wajibi ne akan wanda yake al-hur da ba bawa bawa ba a wajabta masa ba bawa Allah bai wajabta masa ba ina fatan mu fahimta sannan kuma al-mustati wanda ke da damar tafiya shi yasa malam suka ce sharadin da yake wajibi suka cika akan ka wajibi cilas kai aikin haji guda biyar ne duk wanda ya hada ababe guda biyar wajibi ne ya je ya sauke farali na aikin haji sharadin farin al-islam an takuna muslim musulunci mutum ya zamanto musulmi na biyu mutum ya zamanto baligi na uku mutum ya zamanto mai hankali na hudu mutum ya zamanto da ba bawa ba na biyar mutum ya samu al-istita'a damar tafiya damar tafiya ko ba suka ci abu guda biyu ne abu na farin azzad guzuri na tafiya ka je ka dawo har ka je ka dawo baka da bukata da kowa na biyu kuma guzur abin nan kudin jirgin da zai kai ka zuwa aikin hajji to duk wanda ya hada wannan abu guda biyar ya zan cilas da wajibi yaje aikin hajji wajibi ne suna karawa da mace shartu thalis lil mar'a shine in za ta tafi to a samu wanne wanda baya iya aurenta ko babanta ko mijin eh, ko muharraminta ko mijinta ko babanta ko karanta ko yayanta ko kanan babanta ko kakanta ina batan ko kanan mamata ko kuma yayan mamarta ko danta yarka ta taje ta yi aikin hajjin ba a son ta je ta kadaya wannan shine tsari na na musulunci malai ce wala yasihu illa min muslim da ka bai inganta sai da wanda yake musulmi duk wanda ya je aikin haji ba musulmi ba wannan aikin hajin sa bai ba to miye hikimar yin aikin haji menene hikima ta yin aikin haji daga cikin hikima ya ji malamai na tafiya aikin haji akwai bukatar mutane su ga inda manzon Allah ya da sahabbansa daga cikin hikima mutane za su je ne su kai su sauke yauni ta ganin wurin da sahabban manzon Allah suka rayu da shi karan kansa annabin Allah mun bayyanta dai kenan abu na biyu daga cikin hikima ta yi aikin haji shine mutun ya karbi kiran Allah subhanahu wataala kasan akwai suke cewa wai aikin haji kira ne annabi ibrahim ke kira mutane ko niyya ce kawai ba wani kira niyya ce daka a karba kiran Allah ne da Allah ya ce ayi sai ka je kai ka karbi kiran Allah subhanahu wataala da sake wannan yaunin mai girma abu na uku shine ana son Allah ya daidaita mutane baki da idan ka gano duniya babu bambanci ba abin da ke bambanta mutane duka mutane ɗaya ne a wajen Allah abin da ke bambanta mutane shine jin tsoron Allah shi yasa in aka je aikin hajji babu sarki babu galadima kowa irin tufafi ɗai yake sanya kuma aikin da kowa a talaka ke shi mai kuɗi yake yi ba bambanci sannan kuma ana son a karantar da mutane su saba da haƙuri domin aikin hajji dole sai kana da da haƙuri don akwai ɗan wahala-wahala ciki balma in ce akwai wahala a ciki yin aikin hajji shi yasa ka ta nema roƙon Allah ya taimake ka kaje da ƙarfinka wallahi ka himo da ka ji dadin aikin hajji za ka yi tsawafi da kyawaye da kake so a sa'ayi bai na safa baya wahalar da kai za ka je ya alu kofa bai arfa za ka tsayu musdalifa da wace duka za ka je ko'ina cikin karsashi kun fahimta ka san wata shi aikinsa daban da na na tsadda cizo na wanda ya tsubi ya mayanta malace wala hu arba'atu arkan aikin hajji na da rukunne guda guda hudu aikin hajji na da rukunne guda guda hudu rukunan aikin hajji rukuni na farin cikin rukunan aikin hajji na farin shine al-ihram mutun yayi ya kulla niyya shi kuma ihrami shine yin niyyar aikin hajji ka kulla niyya shine ihrami daga akwai buƙatar mutun yayi niyya lokacin da zai je aikin hajji ko lokacin da ya je to a ina ake niyyar aikin haji a miƙati kamar yadda za mu gani ina ba da mafahimta daga rukunin farin shi ne mutum ya yi niyya rukuni na biyu shi ne tawaful ifada tawaful ziyara mutum ya yi tawafi na ziyarar ɗakin ka'aba in ka je ka yi tawafi wannan rukuni ne na uku as-sa'yu bayna as-safa wal marwa mutum ya sa'ayi tsakanin safa da da marwa na hudu mutum ya yayi alwuqufu bi arfa ya tsaya arfa wayannan sune rukunnan aikin haji in ka bar ɗaya daga cikin su aikin hajjin ka ya samu matsala niyya ihrami da niyya ka sanya wannan wurin kyallan sannan kuma ka kai tawafi sannan kuma ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan ka tsayo a arfa akwai wajibat alhaji abinda ake bukata wajibi in ka je aikin hajji kai daga cikin tsari akan wayannan shine mutun ya almubitu bi muzdalifa mutun ya kwana a muzdalifa mutun ya je mina ya kwana amina ya kwana amina ranar tara takwas da watan zilhijja ina fatar mun fahimta sannan mutun ya ya aske gashin kansa in ya kare aikin hajji duka wannan yana cikin wajibat hajji sannan mutun ya kiyaye duk wani abu da zai zamanto zai ja masa illa a cikin a cikin aikin hajjinsa. Mafo, ƙwayyib, to da ka rukunin fari malaci al'ihram, bi zamanin maksus, za ka yi ihrami ne a cikin lokaci keɓantacce, lokaci da shawwal, zulkai da zulhajji. Ashe mutum zai iya tafiya tun cikin watan shawwal. Mutum ya je, ana, ana iya sallar azumi, daga Ramazan ba sai shawwal ba, to sai ka je aikin hajji, sai ka je ka yi niyya ta umara sai ka je ka sauke umra sai ka jira sai ranar takwas da watan Zulhijja sai kuma ka daura ka saki niyyar yin aikin haji kai umra ka sa abin nan ka cire wannan tufafin farin kyallan sai ranar tara takwas da watan Zulhijja sai ka kulla ihramin ka je zuwa kasar Mina garin Mina ai daga can kuma sai ka huce ka je Arfa daga nan kuma sai ka dawo Muzdalifa ka kwana daga nan kuma sai ka sake tafiya Mina daga nan kuma sai ka je maka kayo jifa daga nan kuma sai ka tsara da aika maka kaje ka yi tsawafi sai ka dawo kuma mene ka ci gaba da da jifarka har tsawon kwana uku kun bayyanta to da haka ana ana niyyar aikin haji tun watan shawwal zulqa'ada da zulhijja wa makanul makhsus kuma akwai wurin da aka kebance inda ake ake yin ake yin niyyar shi ake cewa miqati mafo akwai mawaƙit guda biyar wuraren da annabi sallallahu alaihi bayani wasu na haɗe su guda hudu da manzon Allah ya bayani in za ka yi aikin hajji to nan ake son ka yi niyyar ka ɗauki niyya ba ko ina ake niyyar aikin hajji ba sai in ta kama misalin kamar bari ba ba aikin hajji wancan shekara biyu yanzu kenan suka wuce da aka yi shekarar corona kusan akwai wanda sai ana gobe marjin sallah suka tashi ko wanda su ana zuwa da su direct kawai a a abin da kai su a arfa akai su to in ba irin wannan ba amma ni gaskiya dai ka sai dai an hakura wata shekara kawai ka tai direct sai arfa Allah ya karba Allah ya karba eh akwai hurare guda biyar da musulunci ya bayani nan ne ake ake dokar niyya aikin hajji su ake cewa al-mawaqit biyar ne a hadisi yazo biyar wasu malaman fiqh suna kada su guda hudu mawaqit aka ce al-miqat huwa ma huddida wa wuqita lil ibada wa yanqasimu ila qismayn akwai al-miqatul makani akwai al-miqatul zamani a maganar miqatul makani muke yi maganar miqatul zamani shi ne cewa wata uku ne amma miqatul makani guda biyar ne na farin zulhulaifa yalamlam zatu irq qarnu manazil da kuma juhfa wannan sune makahuraren da ake ake dokar ihrami guda guda biyar wala Allah abin da suke ka kudin yanzu saboda na hudun yanzu cikin ruwa yake babu ba a zuwa nan cikin ruwa yake a yanzu mun fahimta da ba ruwa bane amma yanzu actual ruwa ne wurin yasa malamu suke kashi guda malamu uwar suke kashi guda hudu amma a yadda manzo Allah bayani guda biyar ne zulhulaifa yalamlam jufa zatu irq da kuma qarnul manazil ina fatan mun fahimta Allah ya dace da mu to in ka je nan nan ne ake miƙaji to dan makka wanda ke cikin garin makka shi a makka zai ihramin sa duk wanda ke cikin makka dan makka ne ba zan waye ba a'a in ba ya zo umara bane in ba ya dauko niyyar umara ba sai ya zo sai ya jira kuma lokacin aikin hajji to in ya jira ba sai ya kuma miƙati ba zai niyya ne a garin maka ba sai ya kuma miƙati ba amma wanda ya zo daga wani huri dole wa'annan huraren guda biyar hudun ake so ka je kai ake so ka dauki niyyar aikin aikin haji to mu yanzu ɗan Niger ina suke yin ihrami na'am eh a actually inda ya kamata ɗan Afirka su yi ihrami shine yana cikin ruwa yanzu ba a ihrami anan shi yasa galiban mu ɗan Nijar da ɗan Najeriya da ɗan sauran Afirka ta yamma wannan muna muna muna muna ihrami ne a Zulhulaifa miƙatin ɗan Madina wanda yanzu abinda ake kiran shi da Abiyaru Ali in ka je wurin Abiyaru Ali saboda Ali dan Abi Talib ya gina riyoci a lokacin wannan wurin ina fatar mun fahimta to yanzu duk wanda ta yi ana sauke ɗan alhazamu ne a garin Madina kuma da daga suna farawa da ziyara gabanin aikin hajji yayi ba laifi za su je ziyara su ziyarci kuma in mutum ya je ziyarar Madina wuri guda biyar ake son yake ziyara labarin masjidun nabawi kakka kuskura kai wasa da masallacin annabi in ka je kai son samu kai sallah guda biyar gaba da cikin su tun daga subahin har har lisha wanda ya sallar azhar a masallacin manzon Allah sai ya sai wanda ke taba sai yayi azhar guda dubu kafin ya samu ladarsa kaga a a sati azhar da muke yi azhar bakwai ko Allah ina masu lisahi kulli sahabi kamar na so a shekara a sati muna yin azhar guda guda guda bakwai a wata ba set for trois set for cut eh 28 seke 28 shine na wata ko to seke for 12 36 idan kaga in kana son ka samu ladar sallar azhar atawa yana ya samu duhu sai ka yi shekara uku kana sallar azahar a nan ka samu ladar wanda ya sallar azahar guda a cikin maɗakin musulacin manzan Allah. To, uwa uba ka yi sallar azahar a harami dubu goma ne. Dubu goma. Duk sallar. Na. wala Allah ku akwai abin da Allah ya maka kuma wani ya samu lada wanda su ba same shi ba kuma eh wallahi almusta'an Allah ya datar da mu na'am Allah ya ba Allah ya hore ma kowa zuwa maka Allah ya hore ma kowa mun fahimta masha Allah to zaka mu ɗan Nigeria yanzu muna ihrami aina azulhu lifa mikata aina ɗan Madina to daga zulhulaifa malan zawwa ka shigo garin makka kilo 450 ne kilo 450 ka zo wannan abiyaru ali nan zulhulaifa sai ka cire tufafin ka na gida gaba sai ka shiga kai wanka irin na janaba lokacin zaka daura wannan sunna ce zaka ihrami kai wanka kuma gabanin kai ihramin kana yin sa tirare amma da ka daura wannan horin killan baka sa tirare kuma ba ka sanya ko duk wani abu wanda aka dinka ba za ka sanya shi ba ba za ka sa wando ba kilot na dan ciki riga sun yi ba za ka sa ba wannan horin kyallen shi za ka daura shi yasa ai daga cikin abin da yanzu masu ejoji suke koya wa mutane daura wannan horin kyallen dole ka iya saboda babu ba sa wando daga ciki a ba sa wando daga ciki mun bai namiji ba zai saba kawai kawai an an hada kawai wani ƙalle ƙadim ikon Allah shugaban ƙasa ma ya je wala sai ya ɗaura shi in dai aikin hajji ya je sai ya ɗaura kowa shi zai ɗaura ina ba da mun fahimta to daga lokacin da ka ɗaura wannan wurin ƙallen sai ka ce labbaik Allahumma hajjan in aikin hajji ne za ka yi shi kaɗai ya danganta daga abin da ka zo niyyar aikin hajji guda uku ne akwai tamattu'i akwai ifraji akwai kirani tamattu'i shine mutun ya niyyar umara sai ka ɗauki niyyar yin umara kaɗai sai in ka zo ka sarke umara sai ka jira kuma lokacin aikin haji in ya kuma sai ka sake wata niyya shi ne tamattu'i a ina za ka yi niyya a makka ba sai ka dawo miƙati ba sai ka ce labbaik allahumma umratan mun fahimta sai mutum ba gane ba tamattu'i shine mutum ya kulle niyyar yin umara ba aikin haji a'a zaka ta aikin haji ne a watanni a watannin da ake aikin hajji amma abinda zaka soma da shi ita ce umara idan ka zo miƙati sai ka ɗauki niyyar yin umara wala Allah akwai sauran kwanaki tsakaninka da aikin hajji sai da shi to bari ka yi ka je tsuntsu biyu da dutse ɗaya idan za ka yi umara kuma za ka yi aikin hajji ni dai na je shi zani yin Allah yarda eh mu muna tamattu saboda shi manzon Allah yi muna nan tamattu in shi annabin Allah yi zaka je tun kafin lokacin aikin hajji sai ka kai ka dukkulla niyya idan ka zo kai da umarka gaba daya sai ka cire wannan harin kallan sai ka sa tufafin ka na gari kana makka kana nan makka yanzu yoshi zaka dauki niyya ta aikin hajji sai ranar 8 da watan Zulhijja sai ka kulla niyya inda kake shiga kai wanka irin na janaba sai kuma ka daura wannan horin kyallen da niyyar yin aikin aikin haji sai ka zo kai tawafi ka zo kai sa'i tsakanin safa da marwa wancan na farko da kai na umara ne dama umara duka abu guda nawa ne abu guda uku ne kana rawa ihrami ka zaka umar maka to zaka shiga masallacin manzo masallacin Allah ne kai tawafi guda bakwai idan kai tawafi sai ka zo maqam Ibrahim maqam Ibrahim kai raka'a guda biyu sai ka zo ka sha ruwan zamzam a bi'ir zamzam sai ka huce ka je ka yi safa tsakanin safa da marwa shi ke nan ka kare sai ka asai gashin kanka ko kai sai sai ka gare umara shi ke nan gare umara ma an gare umara to yanzu lokacin aikin haji bai yi ba kuma ana cikin watanni aikin haji to sai ka jira a nan maka sai lokacin aikin haji ya ana cewa takwas da wata sai ka sake ɗaukar niyyar amma yanzu ta mi ta aikin haji sai ka ce labbaik allahumma hajjan sai ka fara talbiya daga inda kake sai ka ji harami kai tawafi ka ci gaba da kuma sauran ayyuka na na aikin hajji mun baita to yanzu mu dawo baya daga zulhulayfa in ka dauko niyya ka ce labbaik allahumma umratan sai ka fara talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak zaka tamimitawa sai ka ci kilo 450 kana wannan kabbarar kana wannan talbiyar tun daga zulhulaifa sai ka zo makka kana yi in ka gaji ka zauna ka huta in ka gaji dama cikin bisne ai kwanan ba a hada ka ba ce dole sai ka amma so ake kakkai wata surutu daga can zawwa na kwatar biya zaka yi kana zawwa masallacin harami bi zaka fara da shi ba sallah zaka fara ba tawafi zaka fara tawafi zaka yi aka kana zawwa kake da kai ka wata aje ka ajibge ka a kawai kai masallaci ka je kai tawafi shage cewa tawafi na ziyara eh tawaful qudum afwan tawaful qudum da ka shigo maka tawafi na biyan veni yanzu ka zo ga kada karakin Allah to in ka yi sa sai ka je ka yi kai kai abin nan raka'a guda bi a muqam Ibrahim idan ka yi da sai ka je ka sha ruwan zamzam ka wanke kanka daga nan kana so ka tayi hotel washe gari ka je kai sa'i tsakanin safa da marwa in kuma akwai dama zaka je ka je kai tsakanin safa da marwa duk ana su kai isalin su mun gane ko Allah ya yassare mana ya hore mana zuwa duk wanda bai je ba Allah ya yassare masa na'am eh a niyya aiki haji sai ka hadi sai ka ba ya kace labbaika Allahumma umratan in umrat in aikin haji ya kace labbaika Allahumma hajjan in kuma duka kirari zaka yi lokacin da zaka suka ce labbaik allahumma hajjan wa umra shine kirani shi kuma ifradi ka ce labbaik allahumma hajjan daga sai ga harkar tabiya labbaik allahumma labbaik haswa da zaka a aikin haji sai an furta niyya ina fatar mun fahimta Allah ya dace da mu mu koma cikin littafi ko mu dawo karatu wala yake cewa wa dhul hulayfati makan makhsusun wa huwa وذلحجة ومكان مخصوص وهو مكة للمقيم wanda yake maka zai mika zai ihrami a ina a maka ba zai koma wani wuri ba yace zai yi ihrami a can waqt al-ihram wa huwa dhul hulayfa dhul hulayfa liman tawajjaha min al-madina duk wanda yazo ya fito daga madina in dai daga madina zaka zo maka to dhul hulayfa zaka yi dakiniyar aikin hajji wal juhfa da kuma juhfa liman tawajjaha min misra wa sham da wanda fito daga Misra, Egypt ko kuma Sham. Siri kenan ko? Wal Maghrib da kuma Maroc. Ɗan Morocco su ma za su yi juhufa ne. Amma in mutum ya je Madina to daga nan sai yi duk daga yato daga nan za ka yi. Wa Yalamlam da kuma Yalamlam liman tawajjaha min al-Yaman da wanda yato daga Yaman. Wa zatu Irq da kuma zatu irq liman tawajjaha min faris wa khurasan wala yanqidu illa bi niyyatin maqruratin bi qawlin aw fi'l niyyar aikin hajji bai kulluwa sai mutun ya hada da da aiki da kuma furtawa ka furta kuma ka daura wannan wannan warin kyallan dama warin kyalle guda biyu ne guda ka daura da ugu guda kuma karata ya aka fada in ka zo tsawafi kuma ana son ka tafi da ifarkinka ta hagu sai ta fito waje kai tsawafi dauka wannan da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala taranci da Allah ko a cikin sha'anin musulunci da mutum mai tunani da hankali akwai darussa wallahi kai yanzu ka dimi duk da duhurhura ka wani gaje ka daura zani duhurhura ka in ka zo can ka daura zani ga maza sun koma ma duka ana su nuna mutane ku bayin Allah ne kuma duk duniya ba inda ake tara mutane kamar aikin hajji duk duniya kuma abin da zai ƙara baka shawa duk girman harami mutum guda zai jagoranci Allah ne ke ciki gaba da kaf sallah sai mutum sai su yi sallah miliyan uku sai su yi sallah bayan liman guda ɗaya miliyan uku mutum miliyan uku ka malam duk wanda bai je maka ba da sauran kallo wallahi akwai sauran aiki da sauran aiki Allah ya sare mu kowa malace wa yustahabu ويستحب للمحرم إزالة شعثه أنا صند المحرم ويا المحرم وأن يأي إحرامي وأن ذي أيكين حج فيقصد الدكة نواني وأنا أبا بنسى dukkanin wasu wani abu da yake zai takura masa sai kusa da shi misali alace qabla ihrami tun gabani ya ihrami duk wani abu da yake yana takurawa wanda musulunci yayi bayani ana so ka dinga cirewa akai akai to ka gusar da shi ka ba dinka ihrami kamar me bi qalamil awafirihi kamar tir akahi ana son eh kakin mutun ya fara ihrami aka kanka ka cire su rage akahi saboda idan ka daura wannan horin killan ba a cire akahi ba ba a cire akahi an hana maka an hana ba a cire akahi in kuma ka cire to kuma akwai ladabtarwa da za a yi maka akwai sai kayi ta kayi abin nan abin da ake cewa fidiya saboda abin da ka aikata wa izalatu ma ala badnihi min sha'al duk da wani gashi yake a cikin ka kusa da shi gashi guda nawa kenan a gashi guda uku gashin kai gashin hamata da kuma gashin mara saboda in ka sa ihramin saboda kada ya takura maka ko suna daga cikin ai karanta ce sai ka kusar da su saboda kada ya takura maka kuma kaga ya cikin mutane kana cutar da da su ina ba ta mafahimta to gashin kai sun ake ka in kakin ka ida aikin haji don in ka ida akwai ana bukatar kai kolo ana bukatar ka kai kolo ko kuma kai kwafir ka asai gaba da kuma kai kwafir in kai da aikin haji gaba daya tab ka aske shi ka fito kwalkwal ka sarki komi da komi kenan to bancin wannan kuma ba shi kare ba ka hana an hana wa mutum wannan kafin kai ihrami kenan ko kafin kai ihrami kenan suka kusar da gashin kai da gashin hamata da aka fe da sauransu to yanzu kuma in kai ihrami akwai abin da aka haranta maka yi daga ciki shine baka farauta kaga wani abu ka kashe na kwarin daji ba za ka yi ba ba a kashe komi daya sannan kuma ba za ka sa wani abu da aka dinka ba duk abin da dinka shi kila ta dinka ba za ka sanya ba haka kenan kilot da shot riga ta ciki ba za a sa ba kenan ko sai dai mutum zai iya sa madubai zobe ma ba a sawa ita da komi ake eh sannan kuma ba za ka sa hula ba ba za ka rage kanka ba sai za ka ga duk taron maka gaba da kaf kowa balle ke zuwa kanshi kanshi da hiri ba mai rike kai sai dai mata kuma akwai abin da aka hana musu ba a sa niqabi a a harami ba a ka sa niqabi kuma ba a sa safar hannu da mace ba za ta sa ba amma za ta sa hijabinta to sharadi ne cewa in mace za ta aikin haji sai ta sa baƙaƙen kaya sai a baya faƙa ta sa ba sharadi bane kowane kalar kaya su mata an ba su damar su yi aikin haji da shi amma namiji dole sai wannan farin killar kuma daga cikin abin da aka hana maka ko shi ne ba a daura maka aure kuma ba ka awar suwa kana maka sai a ce yanzu ku kashe magana da yariya kun yi ku yi magana da yari zaka aure ta sai ka bada kuɗi yanzu kana can maka sai a daura auren ba a yi dole sai ka sauke aikin haji kuma kai ba za ka aurar ba ka ce ka aura ma wani ɗirkan kai ƙirƙirar ka wakilta wani sha'aura sha'aura sha'aurar da ita amma kai ba za ka aura da ɗaya ba sai dai ka wakilta wani aure maka da da ita ina batar mun fahimta mafhum sannan kuma baka sa ba a sa tirari ba a sa tirari in ka sa farin kyallen kenan ko Allah ya dace da mu malike cewa wa sunanul ihram sunnul ihrami sunna abinda ake son mutun yayi in zai ihrami arba'atun guda hudu ne al-ghusl muttasilan bihi shi da mutun yayi yayi wanka sai ya sada shi da ihramin kana yin wanka sai kullaniya to ne irin wanka wankan janaba e wankan ibada ake son kai dai kenan wa tajarrudu min al-makhiti fi ridaihi wa izarihi wana alaihi da kuma ciratuwa daga dukkanin abin da yake dinkakke ne na riga ko kuma zane zane ma in aka dinke shi abin nan in aka dinke shi to ba za ka samu duk abin da aka dinka ba za ka samu sai in tsagewa ne ya kai amma da suna an dinke dan asa to ba a sadaka duk manyan shadodinka da tishikin nan ka da fattalankinka in kace baka sa ko daga ciki da kuma takalmai na alai takalmi in ka kuma zaka sa to wanne zaka yi mutu zai aiki da shi in ka je zaka gani ai wa salatu rak'atayn da kuma yin sallah raka'a guda biyu in kai in kai in ka daura wurin kallon sai ka zo kai raka'a guda guda biyu min ghairil farida wanda ba farilla bane sai wa talbiya sai kuma ka fara talbiya to me talbiya shine ka ausa kiran Allah ka ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak to zaka ta furta wannan ne sai wala yanqati at-talbiyata hatta yadkhula makkah ba za ka bar talbiya ba sai ka shiga makkah tun daga miƙati in ka fara labbaik allahumma labbaika amsa kiranka ya Allah amsa kiranka na amshi kiranka ya Allah na amshi kiranka shi ne ma'anar labbaik Allahumma labbaik ya Allah ni na amshi kiranka na amshi kiranka ce innal hamda la sharika lak baka da abokin tarayya labbaik labbaik na amshi kiranka ya Allah innal hamda lalle dukkanin godiya wan ni'ma da dukkanin wata ni'ima lak Allah taka ce wal mulku haka mulki ma naka ne Allah la sharika laka baka da abokin tarayya to mutun zai ta maimaitawa sai ya zo maka kenan ko fa idza tafa wa sa'a idan mutun yayi tawafi in ka zo kai tawafi tawafi shine ka sa rukunul yamani ai hargunka in ka zo hajarul aswad kuma ka sumbace shi ana son kai masa kiss kai masa bizu to zafin baka samu dama kuma ka daga hannunka ai kabbara in ka zo a ina a hajarul aswad kana zuwa rukunul yamani dama ana fara ne daga rukunul yamani kusurwar dakin ka'aba na na hagu na abin nan al-yumna in ka zo daga nan zaka fara in ka dawo kai daya in ka zo nan kai daya in ka dawo nan kai biyu in ka zo nan kai uku in ka zo haka zo kai guda bakwai kana yin bakwai ka kare kai tsawafi guda bakwai kenan ko daman guda bakwai shine wanda ake so ina ba da mun fahimta sannan kuma tsawafin ka sai zamanto akwai na ake son ka dan sassaka akwai na ake son kuma kai tahiya idan na ce muku ba aiki sai dole sai shi yasa wasu diyawa kakin su dawo ba su da lahiya da sai kai masa sara wanda kakin musamman ma ai mutum bai ismor anan ya tahi to in ba Allah ya tsare shi ba kakin shi kakin a yi da duk yayi zaga saboda dole sai jikinka ya motsa to idan mutum yayi tsawafi yayi sa ayi tsakanin safa da marwa a wadaha sai ya ya meme ya koma mata ya koma talbiyar lirawahi musalla arafa saboda eh tafiya wurin wurin arfa shi ma za a yi tsana ta da ana mi ana talbiya zuwa arfa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik kuma so ake maza su daga sauti amma matan su yi sannu sannu maza su ake su daga sauti kuma wallahi abin akwai shawa in kana kallo ka ga abu masha Allah ga shi duka bayi ne na Allah an karbi kiran Allah kuma Allah ya yi maka wani abu duk wanda ya je to son ya koma yake wanda bai je bai cika damuwa ba amma duk wanda ya je to za ta mashi a duniya zai na rage safarci sai ce ka ba inda yake so ya koma kamar maka wallahi sau da gari ne mai tarin alkhairi da albarka ina ba da mun fahimta wa aujahul ihrami arba'a wa aujuhu al-ihrami arba'atun ihrami niyyar aikin haji kashi da yaji malam yace wa afdaluha mabibijinta al-ifrad mutun ya ifradi yayi yayi ifradi ifradi shine kai kullin niyyar aikin haji wa huwa an yahrama bil haji mufridan thumma idha faraga min af'al haji yusanna lahu an yuhrima bi umratin mutun ya fara da aikin haji in ya kare kuma sai ya zo yayi umara cikin lokaci guda kenan wa ihramur rajuli fi wajhihi wa ra'sihi kuma ihramin namiji a wuskarsa da kansa da gani da wannan ana farin kyallan farin kyallan ba za ka rihe kanka da shi ba kuma za ka rihe huska rihe huska sai dai ba lahi a sa a sa tabarau a sa madifai amma wannan hula ba za ka sha ba rawaninka in ya kai kilo metir in ya kai metir talatin saboda tsaba sarauta rawaninka metir talatin in ka je ka sauke shi sai ka kobe shi idoli kuma wa yi haramu alaihi satruhuma an haranta mai mutum ya rihe kansa da huskarsa ima yi addu satiran da duk abin da ake cewa wani ya rihe kansa kal imama kamar rawani ba a daura rawani wal khirqat ko mutun ya daura wani kyalle ko ta hula duk ba za ka daura ba wa kullu ma yuntafa'u bihi kuma dukkanin abin da ake amfani da shi min al harri wal bard a lokacin sanyi da zafi wanda ake sa da kai da huska wa yuhramu alayhi lubsul khatim an hana ya mutun sanya al khatim zobe wa ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffiha ihram mace kuma a huskar ta ne da tafi hannuwanta da su ake so a gani su ake so a gani fakat walaha an tastadilla ala wajhiha an tasdula ala wajhiha tana iya ta tasabko a huskar ta sai da ba a rihi huska kau da kai da danyi wannan aikin haji ba mace ba ta rihi huska ba ihra ba ta sanya ne qabi ba sanyawa ina ba da mun fahimta mafhum tayyib malike cewa walaha an tasdula ala wajhiha tana iya tasukku abu a wuskarta tauban tufafinta da ajali sitri saboda satri da saboda rihewa sai muka ce wannan ba a rihe wuska a aikin hajji wata rizuhu bi ibratin wa nahwihi ko kuma ta dinke shi da abin ta sanya abin da abin da aka dinka ita duk abin da aka dinka za ta yi sanyawa duk wani abu da yake an allura ta dinka mace za ta yi sanyawa amma namiji fa eh amma ita mace duk abin da aka dinka da allura ita an abin nan kinta fala ce wa yahrumu alaihi alal muhrimi masu tibi an harantawa wanda ke cikin ihrami ya shafa turare ka taba turare ba a shafa turare da zaka sanya ma jiki bil jasdi wa thawb ka sa tufafin ka ko kuma abin ba za ka yi ba amma tun gabanin ka yi ka sa ihrami za ka yi sawa amma in ka sa shi to ba a sawa wa taklimu azufri da kuma cire akai ba an haranta maka wa ibanatu sha'arin da kuma cire gashi mutun ya kusa da gashi ko gashin kai ko na na hamata ko kuma na na mara wal jima kuma an haranta wa mutum yayi saduwa haramun ne ko ka je ke da matarka in dai kana cikin ihrami ka sadu da ita sai an kare aikin hajji wa muqaddimatu da ma abun da suke kawo jima'i duk abun da zai tada wa mutum shawa har ya ji yana buƙatar yayi kwanciyar aure da matarsa in suka je to ba zai yi ba ko kun fahimta ba a yi irin kis aiwa mace bi su a kuna aikin hajji asa akwai wani ma sai an sai an zo kamar za a rungumi juna a harami ayi hoto saboda Allah shi yahi mana kai da Allah kuskure na kuskure ne kuma yanzu ko Allah ya jarrabi al'ummar wannan zamanin jarraba mutane da an taba aikin komai sai hoto static yanzu wani yana zuwa daga airport ya fara doka kenan wallahi sai yana kullun sai ya daura hoto hoto din jur ko ya ake cewa sai ya da hoto ya daura ga sunan a huri kaza nan ga su a airport ga sun sauka dubai ko kuma ethiopia nan gashi kuma sun zo madina gashi a masallacin annabi gashi a bakin rauda gashi a miqati gashi nan ya dau yayi ihrami ga sun shiga bisa tahiya ga sun shigo makka gashi ya bara tawafi gashi ya ida gashi ya zo maqamu ibrahim gashi yana shan ruwan zamzam duk abin da za a yi sai an gaiki wannan daga cikin abin da kusan ya kamata malamai su daki tau'iya a dinga wayar mutane da kai cewa yana iya taba aikin hajjin mutum wallahi kuma ba akwai wanda ma yanzu fa in ya dauko hoto ya turo maka ko kuma ka gani baka yi magana sai ce kana hasara ta ci shi kuma bai san sagarci ba ne kana taimaka ne da wajen Allah ya Allah ya sauwake wallahi lazim Allah Allah ya tsare mu da haka wa yasudul hajj bil jima idan mutum yana cikin aikin haji sai kwanciyar aure da mata ta to gaba da aikin haji ya lalace aiki ya komo baya sai ya tarbi ta shekara in waka qabla alwuquf in har saduwar kafin tsayuwar arfa ne au ba'da hukumkun bayan sa qabla tawafil ifada tun gabanin yi tawafin ziyara wani ne tawafil ifada shi da wanda sai ka dan yi kwanan ka uku ko biyu ka bar ka bar maka takwas da watan zulhijja takwas ka je mina ka kwana amina ranar tara ka tafi ka tafi arfa idan ka ira ka dawo muzdalifa ka kwana da safe ka dawo mina to ana son wannan ranar goman da watan zulhijja rasulullah kenan ko to ka dawo maka kai tawaful ifada shine tawaful ziyara kaga kai kwana kusan biyu ko uku barban ka da da maka ina ba tar mun fahimta kuma kana aika wani sai ka ida jifar gaba daya kai jifa kwana uku ranar sallah da ayyamu ayyamu tashriq dai da biyu da uku da watan zulhijja sai kai jiwa in kai da kuma sai ka zo kai tawaful ifada malai yake cewa warama warama jabaratin warama jabaratul aqba fi yawmin nahar aw qablahu ko kuma ya yayi jifa a dama hurin jifa guda uku ne inda ake jiwa ake ta jiwar shi dan ko huri ne guda guda uku al aqba da al wusta al aqba al kubra da al aqba da al wusta da al wusta akwai aqba akwai kubra kuma akwai wusta in ga zo aka ba a ranar sallah ranar ake so ka fara jifa idan ka je kai tawaful ifada sai kuma ka dawo kai jifa duka gaba dai sauran furaren guda guda uku to jama'a ina ina ake tsirtar duwatsun da ake jifa daga nan Niger ake ta shigo kuma yana ake daga nan Niger ake tsinka eh a ina ake tsintar su can wani guri ina mutum yana tsintar duwatsun jifa ne a musdalifa a musdalifa ake tsinta tsakuwar eh da zaka je tsakuwar zaka abin nan eh ba zuwa ba ne a'a ai malaman sun faɗi su ya adadin kamar dutse a tsakuwar ya kamata kasance suka ce kamar kashin raƙumi al'ajima mafi kamar kashin raƙumi kada wace kashin raƙumi ai wasan kashin raƙumi ku ya yake ya yi na tinkiya ya yi na dai abin nan ya yi na ƙanana bisa kabiri ya gade ko? eh guda bakwai ake son mutum ya ya jefa ko ina Allah ya dace da mu sannan kuma dabin wannan wani shi kada ake jifa ranar ranar farko a ranar sallah au qabla ko bayan to idan mutun ya sadu da iyalinsa a wannan lokacin a ai wannan halin aikin haji ya lalace akwai dama mu shigar kudi na biyu ko kwana a haka kenan ko to Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abin da muka karanta kuma muna fata muna addu'a ta alkhairi duk wanda Allah bai bai wa dama ba na'am tafadhal sadi shina idan mace jini ya zo mata tana cikin aikin haji ababen da ko kuma gabanin aikin haji to duk abin da ake yi cikin aikin haji za ta yi banda abu guda ɗaya shi ne tsawafi duk abin da ake yi za ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa amma ba ta yin tsawafin ɗakin Allah ba a shiga ciki ka ba ba za a shiga ba sai in ta yi da sai ta je ta rabka wannan tsawafin wallahu ta'ala ala amma kokofu bi arfa muzdalifa jifa duk za ta iya ki duka za ta iya ki na'am wato zai ya a umara su da ake ko in ta guda ta wadatar shikenan ayo ai umara guda ce ake shi ya umara guda ce ake yi eh sai dai abinda zaka tayi shine kamar tsawafin mutum zai iya yin tsawafi biyar adadin da aka ce aka shar'anta in kai tsawafi wanda yake mashru kuma zaka iya da ka zo ka ta ziyar daki kana tsawafi wannan ba laifi amma umara guda ce ake aikin hajji mutum ya je gurso guda yake yin umara wanda yake zuwa umara da mun da kai guda ce ake yi da ka je kai daga daga miqati ka zo ka zo maka kai tsawafi ka je kai sa'ayi bainas safa wal marwa shikenan sai ka hace gashi ka kare umara sai dai ko mutun zai iya tafiya yayi tawafi dakin Allah ita umara guda ce ake yi mun fahimta kamar da ba a yin azumi na Ramadan so bi a shekara so dai ake yi ko kuma umara haka ce sai dai kana iya kuma wani lokaci ka ƙara komawa ka je kai Allahu ta'ala a'lam abin da muka faɗa da fito gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna ƙara ta wasu da sunayen Allah alhayyu alqayyum wannan ƙasar ta mu Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya duk abin da yake alkhairi ne Allah ya sadar da mu da shi shari kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh